أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمي تيجي بدأ كراتن دمكي cikin wannan mai littafi mai albarka riyadus salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wasallam kan mance yau muna 20 ga watan zulhijja hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1442 wanda ya daidai da 30 ga watan bakwai miladiya na da 2021 sati da ya gabata mun karanci babi na al-mujahada mun tsaya karkashin hadisi na 104 ko hadisi 102 afwan hadisin abi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير اهرس على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان sannan mala ya biyo baya da hadisi na bakwai kalkashin babu ya ce wa anhu na abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bi shahawat wa hujibatil jannatu bil makari muttafaqun alayh nan mun yi shigo nan za mu tashi kan hadisin abi abdullah uzaifa bin al-yaman insha Allah قال المؤلف رحمه الله الثامن عن عبد الله حذيفة بن اليمان أن سمونا حديثي دقى عبد الله أبي عبد الله وانا الكنية شني بابا عبد الله سنش حذيفة بن اليمان حذيفة بن يمان وانا صحابينا daga cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal aka mai laqabi da sahibi sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'abucin sirrin maza Allah sallallahu alaihi wasallam domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ba shi labari cewa wani da wani da wani da wani da wani munafikai kuma ba wanda ya gaya wannan sirri ce shi qala sallaitu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam zata lailati yace wata rana wani dare nayi sallah tare da manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi faftata al-baqara yayi ya karatu ya bude karatu da suratul baqara bayan yayi fatiha ya bude karatu da suratul baqara sai da ya ƙare karanta suratul baqara a tsayuwa guda wa qultu yarka'u inda tamam inda al-mi'a yace a ran shi mai yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin akan aya ɗari a wannan cikin sura al-baqara thumma madha zala sallallahu alaihi wasallam bai tsaya bai zarce fa qultu yusalli biha fi rak'atin la'alla madha Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi raka'a guda da wannan sura ta baqara fa madha hallo ya zarce fa qultu yarka'u biha zai yi raka'a da ita iya nihin zai yi wannan raka a guda biyu da wannan sura sun mafita ta ha an nisa hallawar fara karatun suratun nisa bayan ya kare suratun bakwa فقرأها يكرن تاتا قباتا ثم افتتح آل إمران ثم يكرن سورة آل إمران فقرأها قباتا يكرن تاتا يقرأ مترسلا iya karantawa daki-daki ba ka gani ba daki ba karatu ba na bada-bada ba ba ba ba ba ba a mutarassilan iya karatu a hankali a hankali a hankali idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha idan ya huce kan wata aya wadda Allah madaukaki ya umarni da ayi tasbihi a tsakakar da Allah madaukaki bai ya hucewa sai ya yi tasbi wai zamarra bi su'alin sa'ala idan ya huce ya hau kan wata aya wadda akwai roƙon Allah a ciki bai ya zarcewa sai ya roƙi Allah madaukai wai zamarra bi ta'awuzin ta'awwaza idan ya huce wata aya wadda akwai neman tsari ga Allah madaukaki ga wata musiba to sai ya yi addu'a ya nemi tsarin Allah maɗaukaki kariye shi daga wannan musiya sun maraka sannan mazala sallallahu alaihi wasallama ya yi ruku ba ja'ala ya ƙulu sai kasance iya cewa subhana rabbi al'azim subhana rabbi al'azim a cikin wannan ruku wannan na daga cikin sigogi na addu'a da mutum yake yi a cikin ruku subhana rabbi al'azim فكان ركوعه نحوا من قيامه سبحان الله مدوبا مغني يا كرنتا يا كرنتا سوره البقره يا كرنتا نساء يا كرنتا ال عمران duka a cikin raka'a guda idan ya zo ruku'u sai da ya yi ruku'a iya cewa subhana rabbi azim kwatamcin tsayuwar da ya yi a cikin karanta wannan surori guda uku na'am nafila ce qiyamul layl salloli ne na dare na'am cikin tahajjud na'am qala fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi thumma qala sannan yace sami'a Allahu liman hamida Allah madaukaki ya ji wanda ya gode mishi ko ya kiraye shi ko wanda ya bauta mishi ربنا لك الحمد هو ربنا ولك الحمد وبنجمو لك الحمد دكان غوديا تاكتش ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع sannan manzala sallallahu alaihi wasallama ya tsaya bayan ya dago daga ruku ya tsaya tsayuwa mai tsawo kwatamcin tsayuwar da ya yi lokacin da ya dauka a cikin ruku sun sajada ka duba ka ga tsayuwa ta tsakanin ruku'u da sujada yadda ya tsawaita ta sallallahu alaihi wasallam sun sajada sannan ya sujada fa qala subhana rabbiyal a'la ne ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya zama to mai girma nan a'la ta zo da siga ta at-tafdil mafi girma kasancewa babu wani Allah mai girma ko karami kuma bayan Allah shi zamanto za a fassara ta da cewa mai girma wa kana sujuduhu qariban min qiyami hallau sujadashi kusa yayi kwatancin tsayuwar da yayi kafin yayi sujada wannan raka'a guda ce shi yasa man Aisha radiyallahu anha take bada labarin tahajjudin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa mazala sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce raka'a guda 11 wata ruwaya guda 10 yusalli arba'an fala tas'al an tulihin wa husnihin iya sallar raka'a guda hudu kakkai tambaya game da tsawon da yake tsawon wannan raka'o'i guda hudu da kyautata su da yake kuma kwatabcin wannan shine wannan raka'a wannan hadisi na karantar da mu jajircewa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah madaukaki ya gafarta mushi zunuban da suka gabata wani shi da suka gabata da wanda za su zo a raka'a guda a yi kusan izu ko kusan goma raka'a guda daya bal ma ya yi goma wannan karatu ne ina ga ruku'u ina ga sujada ina ga tsayuwa na'am قال التاسع حديث نترى عن أبي مسعود رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga abi mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale ce sallaitu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallama nayi sallah tare da annabi wanda tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi laylatan wani dare fa atala alqiyama ya tsawaita tsayuwa hatta hamamtu bi amri su'in har sai da nayi niyya wani mugun abu abinda baya da kyau qila wama hamamta bihi me kai niyya da shi qala hamamtu an ajlisa wa ad'ahu wallahi nayi niyya in zanna in bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani saboda tsayuwa dogo tsayuwa tafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi na ta na goma cikin wannan babi an Anas radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Anas da Malik wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata a gare shi kalaji yatba'ul mayyita salatatu abubuwa guda uku suna biyan mamaci suna bin gawa a lokacin da aka tafi binne ta ahluhu iyalan shi wa maluhu da duke shi kama daga abin da aka dauka in mota ce in moto ne in menene da suturar da aka same bargon da aka dora mishi in iya da bayi bayi suka bi shi wa amaluhu da aikin shi wannan abubuwa guda uku su suke bin gawa su suke bin mamaci mutanen shi dangin shi ɗan uwan shi ɗiyan shi da jikoki sannan kuma dukiyar shi musamman ma bayi da abin da ya kama da haka sannan kuma aikin shi fayar jiru tunani wa yabqa wahidun biyu daga cikin uku na za su komo gida a bar abu ɗaya tak yarji wa ahluhu wa malu yallan shi da dangin shi da dukiyar shi za su komo tunda babu wani bawan da zai ce abin ne tare da shi ko kuma ba wanda zai ce ga wata mantar tsadar da ko wani bargo mai tsada abin ne a gama abin ne a sai an hudda shi an komo gida da shi wa yabka amalu aikin shi ya zauya wanzu tare da shi da wannan hadisi na karantar da mu halau larura ko tilasta akan jajircewa domin mutum ya aikata ayyuka na alkhairi wanda za su zame mai abokin zama a cikin kabari wanda za su kasance mai gata mutafakun alaihi wani hadisi imamu bukhari da muslim suka fita da shi hadisi na goma sha da ya ci wannan babi alhadi ashar an ibn mas'udin radiyallahu anhu an anas ko an ibn wancan hadisi na farko hadisin Anas da Malik wannan kuma hadisin ibn Mas'ud na radiyallahu anhu kala kala nabi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi yace aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'li aljanna ita ce mafi kusa ga ɗayanku ya zuwa rawaitar takalmin shi mun san rawaita ko madaukin takalmi katana zuwa katanar takalmin shi wannan rumitin zalik kuma ita ma wuta kwatamcin wannan nan da zarar ka aikata aiki na alkhairi wanda zai kai ka aljanna kana gab da shiga aljanna kamar yadda babu wani dogon tsakani tsakanin kafa da wannan kinka katanar takalmin haka ita ma wuta idan mutum ya aikata mugun aiki na zunubi iya gab da shiga wuta kamar yadda kusancin da yake tsakanin kafin mutum da katana takalmin shi rawahul bukhari wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi الثامن عشر حديث نقوم شا تقص الثاني عشر نقوم شا بيو عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنسى موانا حديثي دقى أبي فراس وانا الكنيش الكنيش جي أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي ربيعة بن كعب بن أسلم دان قبيل الأسلم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميوا من قال صلى الله عليه وسلم هدمة ومن أهل الصفة نادق تكين sahabbai wanda suka zamanto suna kalkashin ruhun masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda talaucinsu ba su da gida ba su da iyali a nan suke zamne idan wani abu ya kawo ya zo na sadaka ya zamanto da shi suke dogaro ana ce musu ahalin suffa radiyallahu anhu wanda yadda Allah ta kara tabbata da shi kala ya ce kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa'atihi bi wudu'ihi na kasance ina kwana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai in zo mashi da abu ruwan arwalla wadu'i ruwan arwalla wudu arwalla kanta idan kawa wawu fataha ruwan arwalla kuma kawa wawu rafa'a ko dhamma to kana nihin arwalla kanta wa hajatihi da abin da yake bukata faqala sai ce mu salini tambayanni ko rokanni qultu sai na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as'aluka murafaqataka fil janna abinda nake roƙon ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu ɗaya ne shine in abokance ka a aljanna kasance ina tare da kai a cikin aljanna wannan kuma ita ce babban manufar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsu ta duniya ba tattara duniya ba a'a duk abin da za su yi suna ƙoƙarin aikata abin da za su shiga aljanna da shi domin sun san dai duniya garanti ne abin da Allah maɗaukake ƙaddarawa mutum a duniya sai ya sami shi shi samun zala sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗai duniya rai ba ta taɓa mutuwa ba sai ta cinye sai ta kai ga ta cinye ajalin da Allah maɗaukake rubuta ba kuma sai ta cinye arzikin da Allah maɗaukake ya ƙaddara mata shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kadda jinkirin arziki ya sa ku nemi arziki da abin da ya zama to sabon Allah jajar cewa duk abin da suke to burin su aljanna isa mutum zaka ga iya rike da yan dabino a hannu a yaki zai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan na mutu shahidi na shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai albushir idan ya mutu a hilin daga sai watsi da wannan dabinai ya je ya yi gumurzu ha a kashe shi saboda ya shiga aljanna shi ma nan abinda ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a aljanna nam qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul nam qala qultu nam kafa kala awa ghaira zalik ko dai wani abin daban ba wannan ba kuntu huwa zaka shi daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud bi kasrati sujud to taimaka min abu sakaran kanka da yawan sujada da yawan sallah kakkai sakaci raye dare bayan sallar farla kakkai kwana طلب العالي sahrar layali duk wanda yake neman ɗaukaka a duniya to dole sai ya hana idan shi barci daga cikin dare Allah madaukaki na cewa inna na shi a tallaili ya a shaɗu watsa wa kuwa mukaila a lokacin da kake cikin dare kana nafila ka yi nutsuwa za ka ga rahama Allah madaukaki kana da alaƙa da Allah kana samun kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin sallolin dare sabanin sallolin yini wanda wani abu zai gitta ma a wani wasuwaci abu kaza kaga abu kaza ko abu kaza kana tunanin shi nam rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi ko ya rawaito wannan hadisi الثالث عشر حديث لقوم شاءوك أتشون بابي عن أبي عبد الله أنصبنا حديث لقابو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن وما أنا تيوى أبو عبد الرحمن ثوبان ثوبان من سنة ثوبان كنا وجه الكنية كتير هو أبو عبد الرحمن هو أبو عبد الله maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan gidan manzon Allah wanda tsira da abinci Allah su kara tabbata gare shi maula na kasancewa bawan da ka yautar da shi kuma sannan maulahu na kasancewa hallo wanda ya zama to mai gida amma nan wanda dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu na ji manzo Allah wanda tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi na cewa alaika bi kasratu sujud wajibi ne akan ka ka yawaita sujada fa innaka law sajadta lillahi sajada domin kai idan kawa Allah madaukaki sujada guda illa rafa'aka Allah biha daraja face sai Allah madaukaki ya ɗaukaka maka matsayi da wannan sujada wa khatta anka biha khati'a kuma ya kan ya saryan tasma da wannan sujada wani kuskure ko zurbi da ka aika kana yin sujada Allah madaukaki zai dauka darajar ka da matsayin kuma ya kan kare ma zunubi da wannan sujada guda sai dai ina shaydan baya bari dama an cika dare ba a yi barci ba shi sa bayan da za a yi da sahi a tashi awa Allah madaukaki gobe domin an bata lokaci nam wa khatta anka biha khati'a rawahu muslim ba muslim fitar da wannan hadisi rabi'u ashar hadisi na goma sha hudu an abi safwan an samu wannan hadisi daga abu safwan abdullahi bin busr abdullahi dan busr al-aslami dan kabil al-aslam radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله وند سيرا da mun sha Allah tsara tabbata gare shi na cewa khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin mutane shine wanda Allah madaukaki ya ja da rayuwar shi bai mutu da wuri ba ya tsuha sai dai mene wa hasuna amaluhu kuma aikin shi ya kyautata to wannan ya yi alkhairi ga sauran mutane ga doguwar rayuwa kuma ga aiki na gwari na kwarai wanda zai zamanto gashiya ce ga mabucin shi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma mai hukunci ya ce hadithun hasan hadisi ne mai kyau busr bi dhammil ba' awa ba rufa'a ko damma wa bisinil muhmala kuma da sin wadda ba ta da diya ba shin ba ba shinun ba sinun muhmala wadda ba ta da diya kuma wannan dabtu ne ad-dabtu bil huruf kware karanta ko kware lafazi da haruffa ba da shakali ba domin daga baya ne irin wannan shakali fataha damma kasara ta samu دديا الخامس عشر حديث نقوم شابير تكون بابي عن أنس رضي الله عنه أنسى من حديث لدى أنس مالك وأن يرجع الله تكار تبتا درش قال يجي غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه أنس عمي أنس قال غاب عمي أنس dan uwan mahaifina Anas dan Nadar ya bace mini an kai talibadar game da yakin badar bin ganshi ba a yakin badar وقال يا رسول الله غبت من اول قتال bin zo ba a farkon yaki qitalin qataltal mushrikina yakin da kai yaki mushrikai bin samu daba na halarta ba la'inillahu a shahadani tattalin mushrikina laruyanna Allah laruyanna Allah ma asna yace wallahi in Allah madaukaki ya gwada mu wani yakin kafirai mushrikai to tabbat ko wallahi sai Allah ya ga abin da za a aikata ina alƙawari ne ya dauka wa kanshi falamma kana yawm uhud lokacin da yakin uhud ranar yakin uhud ya zo in kashafa almuslimuna in kashafa almuslimuna faqala allahumma a'taz a'taziru ilayka mimma sana'a haula lokacin da musulmi suka ja baya suka tarwatse sai anas dan nazar yace Allah ina neman uzuri ya zuwa gare ka da abin da wa'annan mutane suka aikata yani ashabahu iyanihim abukan shi wa abrau ilayka ina kubuta ya zuwa gare ka mimma sana'a haula ina abinda wa'annan suka aikata yani almushrikin abinda ta'asar da mushrikai suka aikata thumma taqaddama fastaqbala sa'd bin mu'adh sannan anas dan nazar ya ci gaba ya fuskanci sa'd dan mu'adh fa kala ya sa'd bin mu'adh ya kai sa'ad dan mu'az aljannatu wa rabbil ka'ba yace na rantsa da Allah aljanna aljanna ina rantsuwa da ubangijin ka'aba domin ya san dan yayi yaki aka kashe shi a hilin daga kuma yayi dan Allah ba dan a ce jarumi bane ba aljanna ce sakamakon shi inni ajidu rihaha min duni uhud wallahi ne ina jin kamshin aljanna bayan dutsen uhud qala sa'ad famastata'tu ya rasulullah ma sana'a yace bin aikata ba yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari yake cewa bin aikata ba abinda Anas dan nazar ya aikata qala Anas Anas radiyallahu anhu yake cewa فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف sai muka samu a jikin shi suka da mashi da takobi kusan saba'in da ‘yan kai mushirkai sun yi ta suka shi da mashi suna bugon shi da takobi auta a natan birumhin ko kuma suka da mashi auren yatan bisa hamin ko kuma halbi da kibiya kowanne can alama ce ta takobi nan alama ce gurbi ne na kibiya nan alama ce gurbi na mashi wa wajadnahu qad qutila muka same shi an kashe shi wa musila bihi mushrikuna kuma mushrike suka zo suka yi gunduwa gunduwa da shi fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi ba wanda ya san shi daga cikin mu ya gane shi sai ɗan uwashi ita ma da wannan kan ya tsotsin wannan ya tsashi ta ƙarshe yalauga ba ƙala anas ya ce kunna nara auna zunnu an na habihil aya na zalafihi mun kasance muna tammani ko muna ganin wannan aya ta sabka a kan shi ne wafi ashbahihi da makamantar shi ita ce faɗa allah maɗaukaki da ya ce من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه na daga wasu da daga cikin muminai wasu mazaje wanda suka gaskatar da Allah abinda suka yi alkawari ko kuma suka yi gaskiya ga abinda askawa alkawari Allah a kan shi a wannan suratul azab ya zuwa ƙarshen aya mutabakun alai wannan hadisi imam bukhari da muslim ya fitar da shi qala qawluhu la ruyanna Allah روي بضم الباء يا وكسر الراء أرويتو دا يوا با ضم كما دا يوا را كسر يري يرين أي ليظهرن الله وكما الله زي بيّن ذلك للناس الله زي بيّن ومتاني abin da zan aikata a wannan rana wa ruya bi fatahi ma kuma an ruwaito da yi musu fataha la يرن الله لا يرن لا يرين الله بفتحهما ومعناه ظاهر كنا الله زي غني wallahu a'lam Allah shine masani sai mu tsaya akan wannan hadisi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk